ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah littafi ne na ainihin wato babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da yake wajaba akan mahalarta bayan mutuwar mamaci wayanda za su zamanto sun halarto inda yake ko cikin yan uwa cikin abin da muka karanta akwai lullube shi da wani mayafi da zai lullube dukkan jikinsa haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu an bin wato an lullube shi bi burdin hibra da wani katon mayafi wanda yake mai dishe-dishe ko mai zane-zane wanda aka saka shi a garin yaman daga cikin abin da muka karanta cewa wannan lullubewa da ake yi wa mamaci da sashi alikafani ko kuma a lullube shi kafin a sashi alikafani banda wanda ya harama da aikin hajji wanda ya harama da aikin hajji ba a lullube kansa ba a lullube masa fuska kenan za a iya lullube shi gaba ɗaya jikinsa amma banda kai banda fuska mun karanta hadisin wanda ya yi wato yana aikin hajji a tsayuwa arfa ya faɗo da kan abin hawansa ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a sanya masa turare kada kuma a lullube masa kansa da fuskarsa dan zai tashi ranar tashin alkiyama yana talbiya a mun karanta kuma gaggauta kai mamaci makwancinsa bayan mutuwarsa da zarar an tabbatar da mutum ya mutu to a yi gaggawa wajen shirya shi da kai shi mun karanta hadisin asiri ubil janaza wanda akwai wasu hadisai guda biyu da muka karanta wanda suna da rauni wanda cewa idan mata ahadukum fala tahbisuhu wa asiri ubihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'asihi bi fatihatil baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha wannan kamar yadda bayani ya gabata hadithin yana da rauni saboda akwai wasu cikin isnadin wanda wato wato suna da rauni kaman albabu lutti wanda malamai sun yi maganganu a kansa da ma shi kansa malaminsa ayyub ibn nuhaik wannan shi ya hana hadithin ya zamanto ya inganta saboda cikin isnadin an samu waɗannan mutane guda biyu to game da gaggawar kai mamaci makwancinsa malamai sun fahimci abubuwa guda biyu ko sun yi fassara guda biyu gaggawa wajen ɗaukansa zuwa ƙabarinsa wasu suka ce shi ake nufi da wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine rashin jinkirtawa wajen kai shi ma'ana da zarar ya rasu kar a ce sai wane ya zo ko sai an ɗauke shi an kai shi wani guri wasu suka ce shi ake nufi sannan mun karanta gabar cewa a binne shi a garin da ya mutu kar a ɗauke shi a kai shi wani guri domin wannan ya ci karo da wancan hadithi na asiri ubil janaza to shi ma dai mun tattauna game da wannan matsala a wancan darasin da ya gabata wanda insha Allah ba sai mun maimaita shi ba sannan a yi gaggawar biya masa bashi wannan shi ma yana cikin abin da muka karanta kuma mun karanta hadisin sa'ad ibn al-atwal a cewa anna akahu mata wata raka talata mi'ati dirhamin wata raka iyalan qala fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi qala fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqad anhu har zuwa karshen hadisin da haka za mu tashi hadisan dai da muka tsaya a kansu hadisai ne na gaggawar biya wa mamaci bashi da zarar mutum ya mutu to bayan an yi masa sutura an kai shi kuma abin da iyalansa za su yi masa na gata shine su yi kokarin ainihin wato biya masa basussukan da ake bin sa الثالث قال المؤلف رحمه الله الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حديثنا uku shine hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu yace mata rajulun wani mutum ya rasu inji Jabir fagassalnahu muka yi masa wanka wa kafannahu kuma wato wa kafannahu ko wa kafannahu muka yi masa likafani ma'ana muka sa masa likafani wa hannadnahu kuma muka yi masa tahanidi muka sa masa turare wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haisu tudaqul janaiz inda maqami jibril sai muka ajiye shi wato a wato muka ajiyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a daidai wurin da ake ajiye gawar wakin za a yi musu sallah daidai gurin da Jibrilu alaihi salam in yazo yake tsayawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka an riga an sani da aka ga man wanka aka sa man likafani aka shirya shi sai aka zo aka ajiye shi inda aka saba ajiye wanda za a yi wa sallar jana'iza ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر yace sannan sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi salati alai dan yi masa sallah faja ma'ana manzon Allah sai ya taho tare da mu fatakhadda khudan yayi taku taku ma'ana ya dan yi taku haka ɗaya biyu zai matsa zuwa gurin inda gawa take sallace shi thumma qala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'alla ala sahibikum dainan watakila ana bin ɗan uwanku bashi ƙalu na'am sai suka ce e ana bin sa bashi dinarani ana bin sa dinari biyu ake bin sa fatakhallafa sai manzo Allah ya janye baya qala sallu ala sahibikum yace ku yi wa dan uwanku sallah ko ku yi wa mutumin ku sallah manzon Allah ya zo hakkan gawar mutum amma ya janye ya fasa masa sallah wannan ya nuna wannan abun ba karamin abu bane muhimmin al'amari ne ana bin dan uwanku bashi suka ce eh dinare biyu ake bin sa ya ma'aikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja da baya ce to ku sallaci dan uwanku fa qala lahu rajulun minna sai wani mutum daga cikin mu yuqalu lahu abu qatada ana ce masa abu qatada sai ya ce wa manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam huma alayya sun dawo kaina. Wannan dinare guda biyu ya ma'aikin Allah yanzu a ƙaddara ba shi ake bi ba ni ake bi, ni zan biya su. Faja'ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya kul manzan Allah yake ta maimaita faɗin, huma alaika wa fi malika, ka yadda wannan dinare biyu yana kanka ko ka mutu za a fitar a dukiyarka, ka yadda yana kanka kuma a cikin dukiyarka walmayyitu minhuma bare yanzu ba mamacin ake bi bashi ba yanzu mamacin shi ya kubuta daga wannan dinare biyu ka yadda sun dawo kanka faqala na'am abu qatada yace na yadda ya makin Allah na yadda yanzu in masu bin sa bashi ba shi suke bi ba ni suke bi na dauke wannan bashin ni zan biya su fa salla alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya aba qatada tun daga lokacin da manzon Allah ya hadu da Abu Qatada ya kulu yakan cewa Abu Qatada wa fi riwayatin a wata riwaya thumma laqiyahu min al-gad kwana ɗaya da, da, mutuwar washe gari manzon Allah yana haduwa da Abu Qatada sai ce ma sana'ati dinar dinaran ina matsayin dinare biyun nan an biya su ko kuwa ba biya ba ma sana'ati dinarani ya labarin dinare guda biyu ina aka kwana da maganar biyan bashin da ake bin mamaci da kace ka dauka qala ya rasulullahi inna ma mata amsi yace ya bakin Allah jiya fa bawan Allah da ya rasu yana ganin kaman yayi kusa jijiyan nan fa aka yi rasu ya makin Allah ma'ana yana ganin kamar ba dan dau lokaci ba balle har a ce ya manta a tuna masa ce ya makin Allah rasu wannan naga kamar jiya aka yi ce ya makin Allah hatta kana akhira zalika hadde daga karshen wannan magana wa fi riwayati al-ukhra a wata riwaya daban thumma laqiyahu ma'ana hatta kana akhira zalika haka manzon Allah yayi ta tunawa Abu Qatada yayi ta tuntuba sa har sai da aka kawo karshen wannan matsala ma'ana aka biya bashi wa fi riwayati al-ukhra a wata riwaya daban thumma laqiyahu min al-gadi sannan washe gari sai ya hadu da shi faqala ma fa'ala dinarani ya ce wai ina labarin dinare guda biyun nan ne wai qala qad qadaytuhuma ya rasulullah ya ce ai na biya ya ma'aikin Allah na biya masu bin bashin nan qal manzo Allah ya ce al'ana hina baradat alaihi jildu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ne fatar jikinsa ta tsira daga azabar da dab ake da ta afka masa ta dalilin wannan bashi ai ma'ana najaminal azab allazi sayaqawa alaihi bi sababi dain shine ma'ana al'ana hina baradat alaihi jildu sai yanzu ne wato ya kubuta ya tsira daga azabar da take dab da ta afka masa dalilin wannan bashi to kaga ashe bashi ba karamin matsala ba shi yasa yan uwa mu dinga rubutu a dinga rubutu kuma da ka ci bashi da ka samu iko ba wai sai ma ka mutu a dinga wake binka ba kai ka dinga yi wa kanka gata da zarar mutum ya ci bashi in ya samu dama ya biya kar ka zama mai taurin bashi kar ka zama duk wanda ya mu'amala da kai kudin sa in ya shiga hannunka in haƙƙin sa ya shiga hannunka fita yana maka wahala wannan ana ji maka tsoro wallahi in kana da irin wannan ɗabi'a ka gyara ba laifi bane in mutum ya kama ya ci bashi ya ci bashi ko ya karbi bashi wannan duk baya cikin abin da za a aibata mutum inda bukatar cin bashi ya ci bashi amma da niyyar biya fanaziratun ila maisara da zarar ya samu iko faraga ta samu kar kuma ya tafi yin wata sabgar daban da kuɗin kuma shi mai bin bashi ya ta faman yau gobe har ma wani ya ce ya daina magana ko wanda zaka ji ya ce shi ba zai karewa wani magana kuma in bai kare man magana ba shi baya jin wata damuwa kawai zai ci gaba da sabgarsa gani yake ai kaman wanan ya manta ko kuma dai kawai shi kenan ruwa ta sha wani kuma ma ya ce shi dai yayi Allah ya isa ma kuma mutum ka ga bai ji wani wani abun nan ba a jikinsa ka duba fa ba wani tarin dukiya dinare biyu fa ake bin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba jin kai da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam amma dinare biyu ya hana yawa mutum sallah kuma ya janye din yace ba zai sallah ba su yi wa dan uwansa sallah wannan inda annabi bai masa sallah ba karama hasara yayi annabi ya zo kan gawa kai ce ya fasa yi ma sallah karama hasara ce wannan shi sa abu kata da yawo ya ce a maikin Allah in dai dinari biyu ne na dauka zan biya manzo Allah ya ce ka dauka zaka biya kai zaka biya yanzu kai za a nema da dinari biyu ba shi ba ya ce na yadda to ai ba nan take abu kata da ya cire dinari biyu ya biya din ba ya dai ce zai biya shi yasa da annabi ya haɗu da shi ya ce ya dinari biyu ya ce a maikin Allah gani ne ai ba a daɗe da yin abun nan ba har sai ran da abu katada ya sauke dinari biyun nan sannan annabi ya ce to yanzu ne fa ake sa ran ya tsira daga azaba wannan kaga shi an san ana bin sa kuma gashi an magata an biya masa ina ga wanda ya ci ya ci ma ba wanda ya san adadin waɗanda suke bin sa bashi wasu ma suna bin sa sun mutu wasu sun baggari wasu sun ce ba za su ƙara magana ba to yanzu dan Allah ya za ka yi wannan ya zai kubuta daga wannan azabar in ya mutu an sashi a kabarinsa saboda wasu wa'inda ya ci bashin su sun mutu wasu kuma sun bar gari ma ba ma sanin shi ma ballantana a ce a ce ko za su so su yi magana wasu kuma sun ce ba za su ƙara magana ba sun bashi da Allah kaga wannan ba ƙaramin musiba bane da bala'i mutum ya jawo kansa banda kuma a tashin alkiyama mun karanta sallolin mutum da azuminsa da aikin alherinsa za a ɗauka biya mutane bashi ayin ka san baka da baka da kokarin biyan bashi wallahi ka kai wa kanka gata ka daina cin bashin mutane in ka san kai mutum ne mai mai tauri wajen biyan bashi to ka yi hakuri in abu ba ba dole bane ka hakura da shi an bayyana wannan ko بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاة دين بعد وفاء دين wato al'ana hina baradat alaihi jildu wa ai bi sababi raf'il azab a yanzu ne fatar jikinsa ta yi sanyi ta dalilin ɗauke masa azaba bayan biya masa bashi ashe kaga kan a biya ɗin ma ya ji jiki da aka biya ɗin ne aka ce to a saurara a saurara sannan aka bari to ina sake maimaita ma ina ga wanda ba ma sani ba ba a san ana bin sa ba to kaga wannan shi sai yaushe fatarsa za ta sanyi yaushe za a daina masa azaba tunda magadan ma ba san adadin masu bin sa bashi ba san wadawa da wake bin sa bashi ballantana a biya tambihan jan hankali guda biyu a fadar hadal a fadar hadal hadithu wannan hadisin ya fa'idantar da mu anna qada'a anna qada abi qatada lidain biyan bashin da abu qatada yayi kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ya biya bashin ne bayan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam alal mayyit akan wannan mamacin idan mun ce wannan abu qatada radiyallahu anhu ya biya bashin ne da bayan annabi ya sallaci wannan mamaci wa hadha mushkilun to in muka fassara da haka al'amarin ya rikitar faqad saha domin akwai ruwaya da ta inganta an abi qatada ta nafsuhu daga shi karan kansa abu qatada shi ya ruwaci wannan annahu qadahu cewa ya biya bashin ne kabalar salati kafin annabi ya masa sallah kama sai a ce zikiruhu fil mas'ala kamar yanda bayani zai zo a mas'ala ta 51 shafi na ainihin wato wato shafi na 80 da shafi na 85 a bangare na biyu na wannan littafi fa in lam tuhmil al qissatu ala ta'addudi fa in lam tuhmalil qissatu idan ba a ɗauki wannan kissa alat ta'addudi akan cewa ba sau ɗaya ta faru ba to fa riwayatu abi qatada ta asahu min hadith jabir kaga shi hadithin jabir yana nuna baya ne wanda muka karanta cewa har annabi yana haduwa da shi na kabiya ko kaga wannan ya nuna cewa an biya bashi ne bayan me bayan an yi sallah ko to ga shi abu katadan da ya biya bashin da kansa ya ce a shi kan ai sallah ma ya cike kuɗin ya biya sannan aka yi sallah to kaga an samu mai iskali shi jabir ya ruwaito hadisi cewa daga baya aka biya bashin bayan an yi sallah shi kuma wanda abin ya faru a kansa shi ya biya bashin shi abu katada ya ce kan ai sallah ma ya biya bashin to yanzu wace ruwaya kuma ruwayoyin nan da sun inganta wace ruwaya za a gabatar to sai Sheikh Nasiruddin Albani ya ce fa riwayatu Abi Qatada ruwayar Abu Qatada asahhu min hadith Jabir ita tafi inganci fiye da ruwayar hadithin Jabir li'anna fihi Abdullah bin Muhammad bin Aqil domin a cikin ruwayar Jabir akwai Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil wa fihi kalamun akwai yan maganganun malamai a kansa wa huwa hasanul hadith shi wannan abdullahi bin muhammad bin aqil hadisin sa hasan ne yana da kyau amma fi ma lam yukhalif fihi a inda bai saba wa marwaitan da suka fi shi inganci ba to ruwayarsa tana inganta an gane abdullahi ibn muhammad ibn aqil idan ya yi ruwaya kuma ruwayar bata saba wa man huwa awsaqu minhu ba to ruwayarsa tana zama hasana tana zama mai kyau wa amma ma'al mukhalafati amma idan ya kawo ya ruwaito hadisi kuma hadisin ruwayarsa ta sabawa wato wato abin nan wato sikat ko kuma man huwa asaqqu min awsaqu minhu afwan man huwa awsaqu minhu falaysa bi hujjatin to ruwayarsa ba hujja bace ko kun bayyanci wannan wallahu a'lam kenan an biya bashin a yaushe kafin a yi wa mamaci sallah ashe kaga abinda aka ce yayan malam umar sun yi Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma Allah ya gafarta masa kaga sun dace da wannan hadithin wanda lokacin da aka sanar da rasuwarsa aka ce ga lokacin da za a yi jana'izarsa aka ce kafin lokacin suka shiga cikin wurare suna ta tambayar cewa ina ko akwai masu bin mahaifinsu bashi to kaga akwai nan da nan za su share masa bashin tun kafin ma a yi masa sallah kaga wannan sai daidai da ruwayar abu katada na biyu a fadar hadhihi ahadith mun ji fa'idar farko da muka samu a hadithin fa'ida ta biyu a fadar hadhihi ahadith waɗannan hadisan sun fa'idantar da mu annal mayyita ashe shi mamaci yan tafi'u zai iya amfana bi qada'i daini anhu an biya masa bashi ba lalle sai in shi ya biya ba ba lalle sai in a cikin dukiyarsa aka biya ba a'a in mutum ya mutu ana bin sa bashi kila bashi da abun biya sai wani a unguwa ko cikin yan ya ce shi ya ɗauke zai biya wannan bashin wannan bashin ya sauka da kan mamaci walau kana min gairi waladihi ko da ba ɗansa bane ko da baya cikin ƴaƴansa wanda ya biya bashin wa annal qada a yarfa'ul azaba anhu kuma biyan bashin yana ɗauke masa azaba fa hiya min jumlatil mukhassisat wannan hadisan suna daga cikin kunshin hadisan da suka keɓance hukunci li umumi qaulillahi tabaraka wa ta'ala wato suka wato suka keɓance wato a umumi fadin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a saboda in ba don wannan hadisin ba wa an laisa lil insani illa ma sa'a ya nuna cewa in wani ya biya bashi ba kai ka biya ba bai ba to amma wannan hadisan sun yi taksisin wannan ayar wanda ita ayar amma ce cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'a an gane ko wa allaisa lil insani illa ma sa'a wato mutum ana dora masa ne abin da ya aikata ko kuma sakamakon abin da mutum ya aikata shi yake tarar shi yake samu daga sai in kai ka aikata aiki shine zaka samu sakamakonsa ma'ana wa allaisa lil insani mutum ba shi da wani sakamako illa ma sa'a sai abin da ya aikata mutum ba shi da wani sakamako da za a bashi sai aikin da shi ya aikata to yanzu in wani ya zo ya biya masa bashi kaga ba shi ya aikata biyan bashin ba in ba dan wa'annan hadisan ba to da wannan ayar ta nuna in wani ya biya wa mamaci bashi to wannan bashin in dai ba shi ya biya ba ba kuma cikin ƴaƴansa ne wani ya biya ba wannan bashin bai ba biyan bashin bai ba to amma waɗannan hadisan musamman hadisan Abu Katada ya nuna cewa an yi taksisin wannan aya duk da faɗinta tana nuna cewa ana yi wa mutum sakamako ne da abin da ya aikata to amma banda biya masa bashi ko da ba shi ya biya ba ba iyalansa ne ko yayansa suka biya ba wani can daban ya zo ya biya biyan bashin yayi mafhum suratul najmi aya ta 39 wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu qata amaluhu illa min thalathin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutun ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya tsinke sai ɗayan abu uku cikin ɗayan abu uku babu magana wani ya biya masa bashi sadaqatin jariyacin ilmin yuntafa'u bihi waladin salihin yad'u lahu to kenan kaga in ka kalli fadin wannan hadisin in ana bin mutum bashi ya mutu wani ya zo ya biya masa to bashin wannan biyan bashin bai ba me yasa saboda idza matal insanu qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya baya cikin biya masa bashi ilmin yuntafa'u bihi baya ciki waladun salihun yad'u lahu na fata an gane to sai zama wanda ya bashi wato ga ayar wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a ga kuma hadisin iza matal insanu to waɗannan fadin su ba dan hadisin Abu Qatada da ire-iren sa ba to da in an biya wa mutum bashi in dai ba a dukiyarsa ba ba kuma ɗansa ne biya ma ba to wannan bashin bai sauka da kansa ba amma hadisin Abu Qatada da yazo ya tsuke fadin wannan hadisi na idza matal insan da kuma fadin ayar wa allaysa lil insani illa ma sa'a yanzu in wani daban yazo ya biya wa mutum bashi mamaci bashi bashin yayi biyan bashin yayi al hadith amin rawahu muslim wal bukhari imam muslim ya rubuci wannan hadisi da imam al-bukhari fil adab al-mufrad wa ahmad walakin al-qada'a anhu shay'un sai dai ka sani biya wa mamaci bashi wani abu ne daban wa tasadduqu anhu shay'un akhar yi masa sadaka kuma wani abu ne daban da haka wasu suna ganin ba biya masa bashi aka yi ba sadaka aka yi masa a sadakar sai aka biya bashi da sadakar kamar haka ne ma'ana kamar abu da ya sadaukar da dinare biyu ga mamacin a biya ma bashi da su da haka sai ya zamto biyan bashi wani abu ne daban yin sadaka wani abu ne daban fa innahu akhassu domin fa innahu akhassu min at-tasadduqi al-qada'u biyan bashi akhassu shi yafi zamantowa mafi keɓanta minar tasadduki daga at-tasadduk domin za a iya ba da sadaka a biya wa mutum bashi a kuma yi wasu abubuwan daban da su ba biyan bashin ba ko kun gane amma in aka ce biyan bashi to biyan bashi kuma ba zai shiga cikin sadaka ba amma fadin sadaka zai iya shiga har da biyan bashi ma'ana biyan bashi zai iya shiga karkashin fadin sadaka amma sadaka ba za ta shiga fadin biyan bashi ba ma'ana ko kun gane ma'ana kenan idan aka ce an biya wa mutum bashi to ba zai zama sadaka ba amma aka ce an yi wa mutum sadaka to biyan bashin zai iya shiga cikin sadaka kun fahimta wa qad naqala ba'dhum al-ijma' wasu cikin malamai sun ruwaito ijma'i ala wusulis sadaqati ilal mayyiti cewa sadaka tana iya riskar ko tana iya saduwa da mamaci mutlaqan a kowane irin hali ba tare da wani kaidi ba in dai an yi wa mamaci sadaka za ta same shi ɗansa ne ya masa ba ɗansa ba ne ya masa sadaka in dai sadaka ce aka yi da sunan mamaci wasu malaman sun ruwaito ijma'i ba tare da wani kaidi ba sadakar za ta sadu da shi mamacin fa in sahha zalika fihi idan fa wannan yin sadaka gare shi din ya inganta shi mamaci ka koma can kasa sai shek albani ce walam ya siha to kuma bai inganta ba an gane yake cewa fa in sahha zalika fihi idan hakan ya inganta fihi a yi wa mamaci sadaka kuma wanda ya masa sadaka ba ɗansa ba ne to in hakan ya inganta to wannan magana ta shigo ciki wanda muke magana a kai sai ce walam ya sihhato bai ma inganta ba kama saye a ci ta hakiku kamar yanda tabbataccen zance zai zo nan gaba akan wannan matsala wa illa in ko bai inganta ba fal ahadithu lati waradat fit tasadduqi anhu da hadisan da suka zo wajen yin sadaka a madadin mamaci fa inna mauridu hafi sadakatil waladi duk hadisan suna komawa ne zuwa ga sadakar ɗa anil waladaini a madadin iyayensa ana in kun fahimta shak nasiruddin albani rahimahullah shi yana da fahimtar shi yana da fahimtar an gane shi yana da fahimtar sadaka ba ta riskar mamaci sai ɗansa ne ya masa an gane da haka shi yana ganin waccan matsala gara ɗauke ta a matsayin an biya wa abu da bashi ba sadaka aka yi masa ba domin in sadaka ce to wannan bashin bai sauka ba dalili saboda sadaka ba ta isa ga mamaci sai ɗansa ne ya masa shi ma abin da ya sa ɗansa ya masa za ta riske shi idza matal insanu in qada amaluhu illa min thalathin ciki akwai waladun salihun ko babu akwai wa an laysa lil insani illa ma sa'a ba a yi wa mutum sakamako sai abin da ya aikata ɗanka ya aikin ka ne ɗanka ɗanka ya yi maka aiki za a baka lada in mai kyau ne in mara kyau ne in baka tarbiyyantar da shi ba za a baka zunubi an gane to shi sa shi shek albani yana ganin cewa wannan mas'ala dukkan tunda bai inganta ba yin sadaka mudulaka duk da cewa wasu malaman sun ruwato ijma'in cewa a iya yin sadaka mudulakan da sunan mamaci ma'ana yi wa mamaci sadaka ba lalle sai ɗansa ba amma wannan magana shi Nasiru Sheikh Albani bai inganta ta ba ya ce bata inganta ba shi abin da ya inganta a wajensa shine saboda hadisan duk da suka zo game da yin sadaka ga mamaci yace ana nufin yin sadakar da ga iyayensa wa huwa min kasbihi ma bi nasl hadith domin shi da yana daga cikin aikin iyaye da nassin hadisi fala ya juzu qiyasul garibi alaihima da haka ko alama bai halatta yin qiyasi da wani wanda yake ba ɗa ba wani baƙo alaihima akan ainihin wato iyaye a ce in yayi wa mutane sadaka ko da ba su suka haife shi ba sadaka ta yi li'annahu qiyasun ma alfariki domin wannan ya zama alqiyas ma alfarik ma'ana an yi qiyasi tare da cewa illar da ta sa aka yi qiyasin akwai bambanci kama huwa zahirun kamar yadda wannan bayani haka yake a bayyane wala qiyasu sadaqati alal qada kuma ba za a yi kiyasin sadaka ba akan biyan bashi li'annaha a ammu minhu domin ita sadaka ita ce mafi faɗi da gamewa fiye da ainihin wato biyan bashi kama zakarna kamar yadda muka ambata da haka a ce biyan bashi kuma a ce ai ana nufin sadaka sadaukarwa aka yi sadaka kuma ta zama biyan bashi wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba domin in ba ɗan da ka haifa ba babu wanda zai maka sadaka bayan ka mutu ta same ka na ba ta gane wannan yana daga cikin abin da Sheikh Nasiruddin Albani ya karkata akai duk da cewa kamar yadda muka kawo kafin maganar Sheikh Albani ya kawo mana shi kansa cewa akwai malaman da suka ce sadaka ko ta wani irin yanayi akai ta tana iya saduwa da mamaci ba lalle sai ɗansa ba to da haka in kayi haka da niyyar ya samu wani mamaci ba wanda ba mahaifinka bane ko kuma ba kai ka haife shi ba to zai iya samun sadaka za ta iya samun sa a wajen wasu malaman wajen wasu malamai kuma suna ganin sadaka ba za ta samu mamaci ba ko an yi masa ita sai in ɗansa ne ya masa wasu ya ci li hadhihi almas'alati ziyadu bayan ziyadatu bayan ƙarin bayani zai sake zuwa akan wannan matsala nan gaba fil mas'alati a mas'ala ta 117 al hadithu rabi'u hadithi na hudu an jabirin radiyallahu an daga jabir radiyallahu anhu anna aba hustu shida yawma uhud jabir dan abdullah mahaifinsa yayi shahada ranar da aka yi yakin uhud wata raka sitta banatin kuma mahaifin jabir ya mutu ya bar yara mata ƙanana guda shida wata raka alaihi dainan kuma ya bar masa bashi ya bar bashi a kansa talatina wuskan wato wusuki talatin yaranta kuma a wajen yahudawa an gane ko yaranci wusuki talatin dan kira a kawo gida a ci ko wani abu mai kama da haka fashtaddal gurama'u fi huquqihim yana mutuwa masu bin bashi suka matsa lamba akan a biya su haƙoƙinsu dama wa kanu min yahud suna daga cikin yahudawa falamma hadarahu jizazan jizazun nakhl ya sa hidadu ku gyara hawun din jimun ne dalin ɗin kuma na farko zal ne jizaz ni dai haka ya rubuta ban ban sani ba ko ku ya kawo muku daidai yawa falamma hadarahu jizazun nakhli yayin da lokacin yanke dabino ya halarto masa ya zo kasa akwai lokacin da in dabino ya nuna ake zuwa a yanke to lokacin yanke dabino da ya yi jabir ya ce a taitu a rasulallah don na san bashin da ake bin mahaifina wannan dabinan namu ba zai iya biya ba da haka da lokacin yanke shi ya yi ya ce a taitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na ce ya rasulallah ya maikin allah kada alimta ka sani anna walidi istu shida yau ma'udin ka san mahaifina yana cikin waɗanda suka samu shahada ranar yakin Uhud wata raka alaihi dainan kafiran ya bar bashi da ake binsa mai yawa ana bin sa bashi mai yawa wa inni uhibbu an yaraka gurama amma ni ina san masu bin sa ba masu bin bashin nan su ganka ina san masu bin masu bin bashin nan su ganka yana sa ran kilan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam za su dan daga kafa ko ko za su dan yi rage qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce izhab fabaydir kullu tamrat kullu tamrin ala hidatin ka je ka tattare dalar kowane dabino shi kadai tunda bushiyoyin dabino ne ga sunan kila wani adadi ne na bushiyoyin dabino sai ce to kowace kaka haɗe su guda shine fa izhab ka je fabaidir kulla tamrin ala hidatin ai faj'al kulla sinfin fi kumatin wahida ai kowane sinfi na dabino ka tare shi dala dala guda ma'ana tari guda kaka hade shi da wani in ka zo ka yanke wannan tara shi iya shi kadai ko ma wannan shi ma an ka yanke tara shi iya shi kadai da ba an fahimta ko fafa'altu jabir ya ce sai na yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni thumma da'autu sannan sai na kira na yi kira faqada alaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyo mana sammako hina asbaha lokacin da gari ya waye falamma nazaru ilaihi kamar an ziga su kai ba yahude ba kyau yayin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin ai uguru bi tilka sa'a ai lajjufi matsalibi ai sai suka matsanta wajen neman in ba su haƙƙinsu ogurubi tilka sa'a ai alahu alayya an usaddida lahum dainahum fi hadhal waqt suka matsa lamba cewa lallai a daidai wannan lokaci suke so a biya su bashin su ba su haƙoƙin su a biya bashin su falan mara ama ya sana'una yayin da manzo Allah ya ga rashin mutuncin da suka zo da shi ya ga abin da suka yi sun zo ga yanayi da ake ciki kuma sun matsa lamba lallai lallai sai an biya su bashin su to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da suka yi ba su ga fuskarsa sun dan sassauta ba ba su dan yi mai wani ragi ba ma a ɗafa haula a azumi ha baidaran talatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye dalar da tafi yawa tafi girma a cikin dabinan sai ya kewaya ta hatsa uku sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zagaya ya kuma zagayawa ya kuma zagayawa hatsa uku wada afi samari habil baraka manzon Allah yayi addu'ar albarka a ƴaƴan itacen wannan dalar thumma jalasa alai sannan sai manzo Allah ya zauna akan gurin thumma qala sai ce udu ashaba kira masu bin ka bashi kira masu bin mahaifinka bashi fa ma zala yakilu lahum manzo Allah bai guce ba yana ta auna musu kai kwano nawa kake bin sa kwano kaza a auna a bashi kai fa kwano kaza ana ta auna musu kai fa buhu kaza a cika buhu a ware hatta addallahu amanata walidi Jabir ya ce har sai da Allah ya biya amana ta bashi da ake bin mahaifina. An gane ko? Ai bi ma'ana hatta addallahu amanata walidi ma'ana har sai da Allah ya biya wasiyar mahaifina shine amana anan. Ai wasiyatuhu iyahu har sai da Allah ya biya wasiyar da mahaifinsa ya yi masa bi qada'id daini anhu ya ce Jabir ka biya min bashi. jabir ya nuna kuma ya haifu an gane ko ka duba wannan hadisin nasa fi zalika fil fasl al-awwal min al-mas'alati ar-rabi'a wa wa ana wallahi radin an yu'addi Allahu amanata walidi yace kuma wallahi ni na yadda Allah ya biya min wasiyar da mahaifina yace zartar masa wala arju ila akhwati bi tamratin na yadda wallahi in koma wajen yan uwana ka gani ne namiji yan uwana da mahaifina ya rasu ya bari duk mata ne su su tara a wata ruwaya a wannan ruwaya da muka karanta su su shida yace na yadda in koma musu babu koda da bino kwaya daya amma na biya wa baba na bashi na yadda da wannan shine ma'ana wa ana wallahi radin yace wallahi ni na amince na yadda an yi addillahu amanata walidi Allah ya biya wasiyar da mahaifina ya yi ta biya masa bashi wala arjiu ila akhawati bi tamratin ko da ban dawo wa ƴan uwana da dabino ko kwaya ɗaya ba a matsayin gado na yadda da wannan an gade ko anan yace fasallamtu amma fasalima ne yara fasalima wallahi bayadira kullaha ya ce wallahi sai gashi sauran tsibi-tsibin sauran dala-dala ta dabinan gaba ɗaya sun kubuta ko kansu ma ba a taba ba iya wannan guda ɗayar a nan duk aka biya wanda yake bi bashi ba a ma zo sauran ba ma shine ma'ana fasalima wallahi bayadira kullaha yace wallahi duk dala dala da aka tara ta dabinan nan kowace ta ta kubuta ta tsira hatta inni anzuru ila albaydari alladhi alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har na ma ina ta kallon wannan dalar ta dabinan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsaye a kanta ka annahu lam yanqus tamratan wahida wallahi kamar dabino ko kwaya ɗaya bai ragu ba kaji mu'ujiza min mu'ujizatihi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da na kalli da laddabinan da annabi ya biya yahudawan nan bashi ni sai naga kaman ko da dabino kwaya ɗaya bai ragu ba sai naga kaman yanda na tare dabinan kafin ma annabi ya zo haka yake sallallahu alaihi wasallam fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba yace naje sallar magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu dhalika lahu sai na gaya wa manzan Allah na ce wallahi ya ma'aikin Allah ai ɗazun nan da kana ta rarraba abubuwa kana ni sai na ɗauka ma kamar har ka gama rabawa ka gama biya babu abin da ya ragu a dabinan nan fadda hika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yayi dariya fa qala sai ce ita Abubakar wa Umar fa akhbirhuma yace ba ni zaka zo ka gaya ba ka je ka samu Abubakar da Umar ka ba su labari faƙala yana zuwa da ya gaya musu sai suka ce kad alimna id sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a ansa ya kunu zalika ai tunda muka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin da yayi a wannan gurin mun san haka ce za ta faru da aka yahudawa sun so su matsa lamba su takure jabir su jefa cikin mawuyacin hali saboda sun fahimci cewa abin da yake da shi da wuya ya biya bashi da aka yi je ya nemi tabarruki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo ko ya sa albarka sai gashi da an biya su ba su sukan su kuma a bangare ko a rukuni guda daya na dabinan da aka tara ba ma je kan rago ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladin sa na biyar shafi na 40 da ko shafi na 46 hadisi na 171 237 319 da kuma mujalladi na shida hadisi na 400 da sittin da biyu da ɗari hudu da sittin da uku wasu wannan siyaƙin na wannan lafazin ma'aziyadati tare da ƙare-ƙare da aka samu na ruwaya lahudin na imamul bukhari ne rawahu bi nahwihi abu daud duk da imamu abu daud ya ruwaito da ruwaya makamanciyar wannan a mujalladin sa na biyu shafi na shafi na sha biyar wannan sa'i imamun nasa'i shi ma mujalladin sa na biyu shafi na ɗari da ashirin da da da wato ɗari da ashirin da bakwai ko hadisi na ɗari da ashirin da bakwai da ɗari da ashirin da takwas والدارمي هكا إمام الدارمي أتكن سنن الدارمي مجلد ندايا شافينا أشرين دبيو زوا أشرين دبيار هكا ابن ما وابن ماجا ابن ماجا شما مجلد سنبيو شافينا دري شافينا تمانين دبيو زوا نتمانين دأوكو والبيهقي إمام البيهقي مجلد سنشر شافينا ستين دهولو إمام أحمد مجلد أوكو حديث شافينا دري دري أوكو دشا أوكو حديثي دري أوكو دستين دبيار دري أوكو دا سبعين دأوكو دري أوكو دتسعين دأيا 397 mutawwalan wa mukhtasaran wata ruwayar an kawo ta da tsayinta wata kuma an kawo ta a takaice wa fihi inda ahmad ziyadatun kathira a cikin musnad na imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin da ziyada da wato wadda take mai yawa lam uridha khashyata al-idala dubban kawo su ba saboda kada littafin yayi tsawo da kada magana ta yi tsawo littafin ya girma da yawa an fahimta ko to mun ji wannan hadisi na Jabir duk dai ana maganar gaggawar biya wa mutum bashi bayan ya mutu الخامس سي حديث نبي عنه دغديشي جابر رضي الله عنه ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم انزا الله يا كسانشي yana miƙewa fa ya khudub yayi huduba fa ya hamdulillah ya gode wa Allah wa yusni alai ya kuma yi yabo ga Allah bima huwa ahluhu da abin da ya dace bima huwa ahlul lahu da abin da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala wa ya kulu cikin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man yahdillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar ba mai batar da shi wa man yudlil wanda ko Allah ya batar fala hadiya la babu mai shiryar da shi inna khairal hadithi kitabullah mafi alherin zance littafin Allah wa khairal hadi hadiyu muhammad mafi wato mafi alherin shiriya shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri cikin al'amura kagaggun al'amura a addini wa kulla muhdathatin bid'a dukkan kagaggen abu a addini bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnar kuma dukkan bata wato da ma'abocin bata din da suna cikin wuta wa kana idza zakara sa'a manzala ya kasance da zarar ya ambaci tashin alkiyama ihmarrat aina idanunsa sukan yi ja wa ala sautu sautinsa yakan daga wa da ghadabu fushinsa yana tsananta ka annahu mundiru jaishin kamar wanda yake tunzura rundunar yaƙi ya ƙulu yana cewa da su sabbahakum wa masakum kamar kwamandan yaƙi ne ya tara sojojinsa yana yi musu allura cewa ga magautan kunan sun dako muku sammako ga sunan sun yo muku yammaci za su dirar muku man taraka malan bayan manzo Allah ya faɗa ka yi kan ce wanda duk ya mutu ya bar dukiya fali wa rasatihi a raba wa magadansa lizzakar mislu haddil unsayayi amin wa man taraka daya'an duk wanda ya bar iyali ya bar tarin iyali au dainan ko ya bar bashi falayya ba shi da abun biya yana kaina haka shugaba yake an gane ko yake cewa duk wanda ya mutu yana da dukiya magadansa su raba su raba gado wanda ya mutu ga tarin iyalai ga yara ya bari ga gidan haya ga karatun yara ga bacin yau da na gobe dama mai karamin karfi ne gwamnati sai ta dauka an gane ko sai gwamnati ta ɗauka ba ma iyalin gare shi ba ma ya tara ya mutu da bashi kuma bashi ba na ganganci ba bashi na larura kuma ya yi iya bakin kokari tun da sauran numfashi ya biya abin ya ci tira sai a biya alalitar gwamnati an gane ko yawa amma ba a yi wannan ba wani zai samu jagara ya share ya sa aljihunsa shi kadai ko yawa tun da dukiyar gata nan dai ta Allah ce Allah ta'ala ya kwararo ta da yawa da haka 'yan ƙasa sai su dinga amfana suna raye sun amfani dukiyar ƙasa sun mutu ma kuma suna cin gaba da cin gajiyar dukiyar ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu ya tara iyali ba halin da za a rike su bai bar komai ba shikenan gwamnati shikenan dama akwai makarantu na gwamnati akwai asibitoci gurin kula da lafiya a bubbuɗe musu fayil fayil da sauransu a ci gaba da kula da su har su zama mutane in maza ne in sun zama baligai shikenan sun yi karatu a basu abin yi shikenan an sallame su mata su kuma ya musu aure a kai su dakunan mazajen su shikenan su ma an sallame su haka za a ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ci gaba da ainihin wato daukan nauyi yake cewa wa man tarak audainan fa alayya wa ilayya yake cewa duk wanda ya mutu ya bar bashi fa alayya bashin sai ba shi da abun biya to yana kaina wa ilayya a taho wajena wa ana aula bil mu'minina ni ne na fi cancantar muminai wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsihi a wata ruwaya ce ni na fi cancantar kowane mumini fiye da kansa sallallahu alaihi wasallam an gane ko annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisin mujalladin sa na uku shafi na 11 imam an-nasa'i mujalladi na 1 a shafi na 200 ko hadisi na 234 imam al-baihaqi a cikin sunan dinsa mujalladi na uku shafi na 213 zuwa da 14 wa fil asma'i was sifat shafi na 82 wa imam ahmad mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da shida hadithi na ɗari uku da goma ɗari uku da sha ɗaya ɗari uku da talatin da takwas ɗari uku da saba'in da ɗaya wasu ya lahu wannan lafazin da muka ji na imam ahmad ne wa abu nu'aim haka abu nu'aim a cikin filhiliya cikin hilyatul auliya mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da tara shi ma ya rubuci wannan hadisin wa ziyadatul ula lahu ƙarin da aka samu na ziyada a farko ma wannan ziyada ta abu nu'aim ce walin nasa'i wal baihaqi wa isnaduha sahihun isnadin ta yana da kyau ala sharti muslim wa ziyadatu thaniya ziyada ta biyu lahu ta imamul baihaqi ce walil baihaqi ta imamun nasa'i ce da imamul baihaqi walil baihaqi والثالثة والرابعة زيادة تأكد تولي لأحمد وأن زيادة تتا إمام أحمد والرواية الثانية لمسلم وفي الباب عن أبي هريرة a cikin wannan babi an ruwaita hadisi daga abi huraira inda shekhain wanda imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisin wa gairihi ma da wasunsu can da ya ce iyalan wato daya'an ai iyalan yana nufin wanda ya mutu ya bar iyalai ya mutu ya bar yara قال ابن الأثير ابن الأثير يقول أصله مصدر أصل ضياع مصدر نين ضاع يضيء ضياعا فسمى فسمي الإيال بالمصدر كو فسمى الإيال إيال بالمصدر كما تقول فسمي الإيال بالمصدر حكي كما كما تقول من مات وترك فقرا أي فقراء أكي نبي أنغاريكو سيكم ثم جمعت طرق هذا الحديث الباني يتي ناتتر هنيوين wannan hadisin wa riwayatihi da ruwayoyinsa fi juz'in mufrad a wani juz'i da na ware shi shi kadai sammaituhu na sanya wannan juz'in wani littafi ne ya ware shi juz'i guda ya sanya masa khutbatul haja wa huwa matbu'un kuma littafin yana nan an buga shi asadis an aisha radiyallahu anha kala tace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man hamala min ummati dainan duk wanda ya ci bashin al'ummata duk wanda ya ɗaukar wa al'umma ta bashi, ya ci bashin wani cikin al'umma ta, sun majahada sannan ya yi matuƙar ƙoƙari fi ƙaza'ihi wajen ganin ya biya bashin, famata sai mutuwa ta zo ta masa shiga sauri kafin ya samu damar biya. Walam ya ƙazihi bai biya ba, fa ana waliyuhu ni ne waliyinsa, a zo zan biya. Duk wanda ya ci bashin al'ummata, yayi iya bakin ƙoƙarinsa, ba masu cin bashin ganganci ba fa mutumin da zai ci bashi ya sai waya ya ci bashin takalmin bal ko ko a zo da wata fesin kab mai kyau ya ce da Allah bashi da kudi a bashi bashi ko ya ci bashin JC أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقال المنذري إمام المنذري يتي رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع إلا أنه قال رجال أحمد رجال صحيح sai dai shi ainihin imam al-haythami ya ce wannan rijal na imam ahmad rijalu sahih ne ka duba mujallaji a ka duba rakam na uku wa'azahu shaukani shaukani shi ma ya kawo wannan hadisin ya jingina shi kai ya kawo isnadin sa ibn majah ya jingina shi zuwa ga ibn majah wa huwa wahamun amma wannan wahami ne kuskure shaukani yayi ima ibn majah bai ruwaci wannan hadisin ba albani ya ce fa inni lam ajidhu indahu domin na duba ibnu maja ban samu wannan hadisin a wajen ibnu maja ba ba'da mazidil bahsi anhu bayan na ƙara bincike sosai akai walam yuridhu al-mizzi kuma al-imam al-mizzi ma bai ruwaci wannan bai kawo shi ba fituhfa walan nabulusi haka annabulusi shi ma bai kawo shi ba fi zakhair walau kana indahu da kwa ya kawo shi da akwai shi a wajen sa la'azahu ilaihi al-munziri to da imamul munziri ya ainihin jingina shi zuwa gare shi walama auradahu al-haythami fil majma' kuma da imam al-haythami ya kawo shi a cikin majma'iz zawaid kama huwa al-ma'ruf inda al-mushtagilin bi hadha al-ilm sharif kamar yanda wannan abu ne sananne ga waɗanda suke ma'abota shagaltuwa da wannan ilimi na hadisi wa fi fatihil bari a cikin fatowar bari mujalladi na biyar shafi na hamsin da hudu fawa'idul muhimma fi hadhihi mas'ala za ka samu fa'idoji masu matukar muhimmanci akan wannan mas'ala ta biya wa mutum bashi bayan ya mutu to ina ganin sai mu tashi gabar ma ya juzu lil hadirina wa gairihim abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya ji kan ainihin wato magabatan mu da malamanmu da yan uwanmu maza da mata duk da suka rasu Allah ta'ala ya kai rahama gare su Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah ya ba mu kyakkyawan karshe wassalamu alaikum wa rahmatullah